بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 22 ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya a wannan shi darasinmu na uku a cikin wannan littafi na al'aƙirtu bahawiyya wallafar babban malami al'imam abu jafar abdahawi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama al'imam abu abu jafar ahmad ibn muhammad ibn salamat abdahawi allah maɗaukakin sarki ya gafata mishi a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin raji kwatas a nan cikin garin bauchi a darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan nukuda ta biyu inda malam yake cewa inna allaha wahidun la sharika la wala shay'a mithluhu inda malam ya mana bayani akan abu na farko cewa aqidar musulmi aqidar ahlus sunna aqidar malaman sunna aqidar magabata ita ce na farko Allah shi shi kadai ne abun bauta ba shi da abokin tarayya abu na biyu kuma babu wani abu wanda ya yi kama da Allah maɗaukakin sarki insha Allah ta'ala za mu tashi a kan gaba ta uku nukuta ta uku inda malin ya ce wala shai a yu'jizu wala shai a yu'jizuhu malin ya ce babu wani abu da zai gajiyar da Allah ko kuma ya gagari Allah a duniya baki ɗaya babu wani mutum ko kuma wani abu wanda za a ce yau gashi nan ya gagari ubangiji ko ya gagari Allah ko Allah ya rasa yaya zai yi da shi ko Allah ya rasa yaya kaza zai faru yaya zai yi kaza yaya za a jujjuya kaza babu wannan a tsarin Allah babu wani abu da zai fi karfin Allah kamar yadda Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira Allah madaukakin sarki ce wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in babu wani abu da zai gajiyar da Allah ko wani abun da zai gagari Allah Allah ya kasa yin shi ko ya kasa gudanar da shi yadda yake so fis samawati wala fil ard a cikin sammai da kasai duka sama da kasa babu wani abin da ya fi ƙarfin Allah innahu kana aliman lallai Allah maɗaukakin sarki mai ilimi ne shi ya kasance kuma yana nan a mai ilimi ƙadira sannan mai iko ne a bisa dukkan komai wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai iko akan dukkan komai saboda haka Allah maɗaukakin sarki babu wani abin da zai gagare shi a duniya a sama da ƙasa babu wani abin da zai gagare Allah maɗaukakin sarki ba wani mutum ko wata al'umma ko wata jama'a ko wata tawaga wanda za su gagare Allah babu kuma wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki zai sa a gaba kuma a ce wannan abin ya gagara ya kasa yiwuwa duk abin da kaga bai faru ba to Allah ne bai so faruwansa ba duk abin da kaga Allah bai yi ba to Allah ne bai so yayi ba saboda Allah ya ce shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi Allah yadda al'amarin sa yake shine in yana son abu ya faru in ya nufaci yin wani abu to ba dogon lissafi bane ba dogon bayani bane an ya kula lahukun fayakun iya abin da zai ce da shi shine kasance sai kuma abin ya kasance irin yadda Allah yake so a wata aya ce inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun duk abin da muka nufaci abin ya faru ya zama kamar kaza Allah ya ce to iya abin da muke faɗi ma abin shine kasance sai kuma ya kasance iya abin da Allah zai ce ba abu kenan kun fayakun zama kaza sai abin kuma ya zama irin yadda Allah yake so yasa wasu malamai da suke cewa in Allah yana son abu ya faru to in ya ce kun kafin kefin ya ɗaure nunin kun ɗin ta fita abin ya faru amma sheik muhammad bin salih al-uthamin ya ce wannan bayani ne wanda yake akwai kuskure a ciki domin idan kun ɗin bai gama fita ba umarni bai tabbata ba kenan duk abin da aka yi shi kafin umarni ya tabbata kuma an yi an wuce gona da iri kenan an yi gaba gadi Allah kuma ya faɗi hatta game da mala'iku cewa la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ba sa gaggawa su faɗi abin da Allah bai faɗi ba sannan kuma suna jiran umarnin Allah ne kafin su aikata abin da Allah yake so almuhim dai su waɗancan garin tabbatar da ikon Allah ne su ma sai suka yi guluwi sai suka wuce iyaka to Allah duk abin da ya nufaci ya faru Allah kawai cewa da yake da shi kun fa yakun daga babu wani abu wanda wanda yafi karfin Allah shi yasa da Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard sai ce man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Allah ya ce wato kursiyinsa ya yalwaci sammai da kasai sai ce wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim kula da sammai da kasai da waɗanda ke cikin sammai da kasai baya yi ma Allah nauyi bayi gagaran Allah bayi gagaran Allah saboda Allah shi al aliyyu ne madaukaki ne shi sannan al azim mai girma ne shi tabaraka wa ta'ala saboda haka babu wani abu wanda ya fi ƙarfin Allah babu kuma wani abun da zai fi ƙarfin Allah har abada har abada ba wani abu wanda zai fi ƙarfin Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya aiko ma al'umomi da manzanni wasu suka yi taurin kai suka ƙi jin saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsu da shi daga cikinsu akwai samudawa akwai adawa ba komai suke takama da shi da alfahari da shi ba sai ƙarfi da kuma girman jiki kamar adawa Allah ya ba mu labari a cikin suratul fussilat Allah ta'ala ya ce wa amma adu fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa Allah ya ce adawa su sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba da aka yi musu wa'azi manzon su yi musu wa'azi akan cewa ku tsaya ku bi Allah ku tsaya ku bi dokokin Allah in ba ku bi ba akwai azaba tana tahowa sai suka ce da shi man ashaddu minna quwwa dube muka gani wane ne fi mu karfi kana batun za a yi mana azaba za a turo mala'iku su yi mana azaba har akwai wani wanda ya fi mu karfi sai Allah ya ce awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahu huwa ashaddu minhum quwwa shin wai ba su kula ba kan cewa Allah da ya halicce su ya fi su karfi Allah ba shi yayi ka mai karfi ba to in ya tashi yin ka mai karfi sai kuma yayi ka kafi shi karfi saboda haka sai suke ganin cewa karfin da suke da shi zai sa su gagare Allah Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azabal khizi fil hayatid dunya wal azabul akhirati akhza wa hum la yunsaru Allah ya ce iska kadai muka tura musu sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara al qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah Allah ya ce famudawa da Allah yake ba mu labarinsu da girman jikinsu da girman halittarsu saboda tsabaragen yadda suke da girman halitta ba sa iya yin gini a cikin gari sai dai aje a fasa dutse watan ituna min aljibali buyutan farihi sai dai aje a fasa dutse a cikin dutsen za a fasa a yi gida saboda nan ne zai iya ɗaukansu saboda kuma fariya da alfahari amma Allah yake ba mu labari ya ce kazzabat samudu bi tsawaha idin ba'atha ashqaha Allah ya ce samudawa sun ƙaryata manzanninsu sun wuce iyaka a lokacin da suka tada mafi lalacewan cikinsu mafi wato kangarewan cikinsu faƙala lahum rasulullah sai manzan Allah annabi salihu alaihi salatu wassalam sai ce da su naqatallah mana ku kiyayi taguwar Allah tunda ku kuka nemi cewa inda gaske ni manzon Allah ne to a nuna muku aya aka kawo muku wannan taguwar Allah ta'ala ya ce ka ba su labari wani bi'uhum annal ma'a qismatun bainahum ka ba su labari cewa ruwa rabawa za su dinga yi kullu shirdin muhtadar kowa ranar shansa daban kowa ranar shansa zai zo haka yau idan sun je sun ɗebe ruwa ba za su ga taguwar a bakin teku ba ruwanta da su ba ruwansu da ita amma washe gari kuma ranar shanta ne saboda haka ba wani daga cikinsu da zai zaɗe ba ruwa kullu shirbin muhtada Allah ya ce fana da sahibahum fata'aba fa'aqad shine Allah yake ba mu labari a cikin suratu ash-shams idin ba'asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallah ku kiyayi taguwar Allah wasu kuyaha ku kiyayi mashayar taguwan Allah kar ku taba ta kar ku hana ta shan ruwanta Allah ta'ala ya ce fakazzabuhu fa aqaruha sai suka karyata shi sai suka soke wannan taguwar suka kashe ta sai Allah ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai Allah ya musu markade saboda zunubin da suka aikata kuma ya daidaita azaban tsakaninsu ana batun azaba kan kaji an ce maka fa damdama ai ba sai an fassara maka ba kai ka san saukan lugude ne da bala'i bayan Allah ya gama halaka su sai ce wala ya khafu uqbaha Allah sai ce ni Allah kuma na gama da su kuma ba tsoron me zai biyo baya Allah ya ce wala ya khafu uqbaha Allah bai tsoron me zai biyo baya to dama akwai abin da zai biyo baya ne ba wani abin da zai biyo baya saboda ka Allah wala shay an yu'jizuhu ba wani abu wanda zai fi karfin Allah babu wani abu wanda zai gagari Allah dubi fir'auna kaga fir'auna fir'auna babu irin dagawar da bai yi ba babu irin girman kan da bai yi a bayan kasa ba babu irin bugun kirjin da bai yi a bayan kasa ba Allah yana faɗi cewa wa nada fir'aunu fi qaumihi قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي fir'auna ya tashi cikin jama'a sai ya ce jama'a ku zo ku gani wai kan ba ni ne mai mulkin misira ba ga wayannan tekun wayannan kogunan suna gudana ne karkashin iko na afala tubsirun ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin da ni da wannan wulakantaccen da kowa azi bai iya bai ma iya bayani ba wane ne fa alheri a cikin mu subhanallah yana nufin annabi Musa shine wulakantacce babu irin maganganun da fir'auna bai bai yace ana rabbukumul a'la fir'auna yace in ma akwai wani allah to naji na gamsu cewa akwai shi amma ni ne a saman sa saboda haka duk wani irin dagawa da girman kai yayi Allah yake cewa wa qala fir'aun zaruni aqtul musa walid'u rabba fir'auna yace ku bari in kashe musa in ya ishe kira ubangijinsa ya zo ya ɗau masa fansa amma dai zan kashe shi ya roki ubangijinsa ya zo ya ɗauka masa fansa amma dai dan kashe shi kan zan kashe shi inni akhafu an yubaddila dinakum yace wai saboda ina tsoron kada zai canza muku addinin da kuke kai au an yi zuhira fil ardil fasad ko kuma ya balla a bayan ƙasa duka ya gama duk wannan maganganun da zai ya kira hamana ya ce allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ƙala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fir'aunu ya ce ya ku jama'ar fadata ni dai ban san cewa kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba saboda haka abin da nake so fa auqidili ya hamanu alatif ya kai hamanu abinda nake so da kai shine ka yi min gini na laka ibni li sarhan la'alli ablughul asbab ka gina min wani dogon gini la'alli a ila ilahi musa abinda nake so shine ina so la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa a ila ilahi musa so nake in haura sama in je in leko ina Allah Musa ma yake a sama wa inni la azunnuhu kadhiba yace ni ina ma da tabbacin cewa Musa ma ƙarya yake babu Allah amma in ma dai akwai Allah to ayi mun gini zan je in leko shin gani ta ina yake ta ina yake mm kaga shi yasa malamai suka ce fir'auna a duk kafulcinsa da tsiyensa ya fi da yawa daga cikin 'yan bidi'a fahimtar ina Allah yake domin lokacin da ya ce yana so ya leko Allah bai ce a je gabar da yamma kudu da arewa a nemo masa inda Allah yake ba sai ce a gina masa gini ya haura sama ya duba inda Allah yake kenan dama ya gamsu cewa Allah shi ne abin bauta ya kuma gamsu cewa Allah yana sama amma me ya hana shi ya bi ubangiji shine zulman wa'uluwa zalunci da girman kai amma ya gamsu cewa Allah ɗaya ne kuma yana sama kuma yana sama amma yanzu a zuwa yi ta rigima da mutane a ce musu Allah yana sama wai su ce wai Allah wai in ka ce Allah na sama wai ka yi ma Allah makani wai ka ajiye Allah a wani waje saboda haka Allah na ko ina to ita ko ina din ita ba makani ba ce ita din ita ma ko ina din makani ce sai ce maka wai to kafin Allah ya halitta sama yana ina to kafin Allah ya halicci ko ina din yana ina ita ma ko ina din ba halittar Allah bace to kafin a halicce ta kafin Allah ya halicce ta Allah yana ina yana ina kuma duk za a zo a taro a wajen Maulidi sai a karanta maka tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Isra'i da Mi'raji ya je sama ya haura ya tafi zuwa inda kowa bai taba zuwa ba wannan haka yake hadisi ingantacce a cikin Bukhari hadisi ingantacce wannan ko shakka babu annabi ya haura sama har ya je gaban Allah har ya karbo sallah ya dawo bayan ya gama gaya maka fa annabi ya tafi can sama wajen Allah sai kuma ya dawo ya gaya maka cewa Allah yana ko ina Allah yana ko ina to Allah yana ko ina annabi wajen wa ya tafi a sama wajen wa ya je a sama kaga kenan kai karan kanka kwakwalwanka ba za ta nuna maka cewa Allah bai sama ba domin Allah ya faɗa mana cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard Allah yana sama Allah yana sama ba inda ya dace da Allah in ba sama ba babu inda ya dace da Allah in ba sama ba duk inda Allah zai yi bayani ina mai muhallinsa ina ne inda zatinsa yake Allah zai nuna maka cewa yana sama sun mastawa alal arshi ya daidaita akan al'arshinsa ina al'arshin Allah yake yana sama yana sama to saboda haka kaga fir'auna sai ce to ku gina mun gini wanda zan haura sama don in leko ina Allah Musa yake duk bayan fir'auna ya gama wannan gaba daya wannan kogin da fir'auna yake takama da shi Allah sai ya kai shi tsakiyan kogin sai ya nutsar da shi shikenan ba abin da ya gagari Allah kuma saboda damsul basirati ne da toshewan basira irin na fir'auna kai dai kaga wannan kogin da dai ka san a haɗe ki sai da annabi Musa da jama'ansa suka zo sannan kogin ya bude sannan suka wuce lafiya kai ka san cewa ba makai aka bude kogin ba amma saboda damsul basira ta ja tawagarsa suka shiga saboda toshewan basira don allah in yana so ya azabtar da mutum ya hallaka shi to sai ya toshe masa basira sai ya kai kansa mahalakansa da kansa wani yana cin ungubar allah saboda ya nuna maka babu wani abin da zai gagare shi wala shi a yu'jizu in ma wani azzalumi ne ake fama da shi ku kwanda sani a aƙidar musulmi cewa babu wani wanda zai gagare allah ba wani wanda zai gagari ubangiji domin duk zaluncin da za a yi a mulki a yanzu bai kai zaluncin da fir'auna yi ma banu isra'ila ba bai kai zaluncin da fir'auna yi ma banu isra'ila ba amma ya tafi ya wuce ya wuce daga duk wani azzalumin da zai biyo bayansa to photocopy ne shi ba zai zalunci irin na fir'auna ba don Allah da kansa in ya tashi ba da labari akan ɗagawa da girman kai da barna irin na fir'auna za ka ji yana bayani cewa fir'auna ya kai ƙololuwa wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu la minal musrifin innahu kana aliyan minal musrifina saboda haka wala shay ayyujizu shi yasa ko mutum ne kai a karan kanka karka zalunci kowa saboda in har ka fi ƙarfin wanda ka zalinta ka gagari wanda ka zalinta to ba za ka gagari Allah ba ba za ka gagari Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yana yi ma azzalimi talala ya sake masa mara yayi zalincin sa ya dake wancan ya taba wancan ya duk abin da ya ga dama annabi ya ce hatta idza akhadhahu lokacin da Allah ya tashi kama shi sanda Allah zai damke shi lam yuflitu ba zai iya kubucewa ba sannan sai karanta fadin Allah ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ya ce haka nan kamun ubangijinka yake a lokacin da ya tashi kama alƙarya ya tashi kama mutane suna azzalumai lallai kamun Allah yana da radadi yana da tsanani ba wanda zai fi kalbin Allah babu wanda zai fi ƙarfin Allah la tazliman idan ma kunta muqtadira idan ka samu dama karkai zalunci dan kana saman wani karka zalunce shi fa zulmu yuji'u qubahu ila nadam domin zalunci karshen sa yana kai mutum ne zuwa ga nadama tanamu ainaka idanka za su yi bacci kai ka tafi can ka kwanta wal mazlumu muntabihun shi ko wanda ka zalunta yana farke ya da'u alaika yana ta surfa maka addu'a amma ka sani wa ainullahi lam tanami Allah baya bacci shi kuma Allah baya bacci inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci kuma bacci ma bai dace da shi ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci baya kama Allah gengedi baya kama Allah ballantana bacci saboda haka malam ya ce wala shai'a yu'jizuhu babu wani abu wanda zai fi ƙarfin Allah maɗaukakin sarki Allah shine mai cikakken iko shine wanda yake da ƙudura ƙudura mutlaqa iko sakakken iko shine mai iko akan komai wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai fa'alul lima yurid duk abinda Allah ya ga dama yana aikatawa abinda Allah ya so shine zai faru babu wani abin da zai faru a ce wai wannan abin ya faru ne wai saboda an gagare Allah babu babu bayi ba za su taba gagaren ubangiji ba domin ka kalli halittar sama da ƙasa zai nuna maka cewa ba abin da zai gagare Allah shi yasa waɗanda suke da aƙida cikin kafirai da dahariyuna da kiristoci da sauran masu ɓataccen aƙida cewa in an mutu ba za a tashi ba ƙwaƙwallonsu ba lafiya ita kanta ƙwaƙwallon ba lafiya domin in har ka gamsu cewa an samar da kai daga babu fi ba da wahala ba to ya kamata ka sani cewa bayan an tafiyar da kai kuma a sake dawowa da kai wallahi ba zai ba da wahala ba ba wahala a ciki dan Allah ya ce wala qad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub Allah ya ce hakika mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki guda shida Allah ya ce wama massana min lughub Allah ya ce ko gajiya bai ta shafe mu ba ko gajiya ba mu ji ba to an samar da sama da ƙasa a lokacin babu su aka samar da kai da sauran mutane da sauran halittu duka a lokacin babu su to a ce su dawo bayan sun shuɗe shine kuma abu mai wahala babu wahala a ciki ba wahala a ciki an samo ka ne daga kumfa ya kumfa to dawowa da kai kuma sai yi wahala ai in akwai abin da zai zama mafi sauki shine dawo da kai bayan ka mutu shine Allah ya ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu Allah ke farar da halitta daga babu sannan in halittan ta gushe sake dawowa da ita sai ce wa huwa ahwanu alaihi wannan ma shine mai sauki a wajen Allah wato kamar ka ce ne shine mafi sauki a wajen Allah a yaren mutane tare da cewa a wajen Allah babu wani abin da ya fi wani sauƙi komai mai sauƙi ne a wajen Allah ba wani abin da ya fi wani sauƙi domin in an ce kaza ya fi sauƙi a wajenka kenan mai yiwuwa ɗayan ya baka wahala kenan in an samu mafi sauƙi dole a samu mafi wahala to Allah ya yi magana da yarenmu ne mu mutane da ya ce wa huwa ahwanu alaihi in ma akwai abin da za a ce ya fi sauƙi to abin da zai fi sauki shine dawo da kai bayan ka mutu amma shi Allah alkullu alaihi hayy komai a wajensa mai sauki ne ba wani wanda za a ce to kaza ma ai ya fi sauki a wajen Allah ma babu saboda Allah shi ba abin da yake wahalar da shi tabaraka wa ta'ala da aka yace wala shay ayujizu sai yace wala ilaha ghairu malam yace babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya in ba Allah ba Allah dama ya faɗa mana cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ubangijinku ubangiji ne abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi shine kadai mai rahama shine mai jin kai saboda haka ba wani abin bauta jama'a in ba Allah ba Allah shine kadai abin bauta wannan kuma shine abin da muka yi ta karantawa tun daga kitabun tauhid har zuwa kashfu shubuhati da sauran tattafai suna nuna mana cewa babu wani abin bauta in ba Allah ba babu wani abin bauta in ba Allah ba babu wani abin bauta in ba Allah ba wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah Allah shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa sama da ƙasa Allah shine abin bauta shine abin bauta wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnay Allah ta'ala yace Allah ya ce kar ku riki ababen bauta guda biyu inna ma huwa ilahun wahid Allah ɗaya ne abin bauta ɗaya ne wa iyaya farhabu ku ji tsoro na ni ni kadai in ji Allah madaukakin sarki in ji Allah madaukakin sarki saboda haka Allah shine kadai abun bauta babu wani abun da ya cancanta yake da haƙƙin a bauta masa in ba Allah madaukakin sarki ba da haka malam yace wala ilaha ghairu babu wani abin bauta in ba Allah ba sai yace qadimun bilabtida da'imun bilantiha Allah shi qadim shine yake nan tuntun tuntuni bilaftida bai da farko da'imun Allah shi yana nan dawwamamme har abada bilantiha bai da ƙarshe bai da ƙarshe Allah bai da farko bai da ƙarshe kamar yadda Allah ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine na farkon da bai da farko Allah shine na ƙarshen da bai da ƙarshe bai da farko bai da ƙarshe subhanahu wa ta'ala shi yasa a cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake yawan maimaita su kamar yadda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ya rawaito a cikin wato kitabu zikiri wa du'a babu ma ya qulu inda an-nawm sannan al-Imam Abu Dawuda Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya rawaito a cikin kitabul adab babu ma ya qulu inda an-nawmi al-Imam Ibn Majah ya rawaito a cikin kitabud du'a babu du'a'i rasulillah sallallahu alaihi wa sallama da kuma babu ma ya da'u idza awa ila firashihi annabi sallallahu alaihi wa sallama in yaje bacci yana cewa allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay Allah kai ne na farko da babu wani abu gabaninka kai ne na ƙarshen da babu wani abu a bayanka babu wani abu wanda ya rigaye ka babu kuma wani abu wanda zai ga bayanka subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin wato izama da girma na Allah da jinjina ga Allah shine Allah bayi da farko Allah bayi da ƙarshe duk wani wanda ba Allah ba kuma yana da farko yana da ƙarshe duk wani wanda ba Allah ba an samo shi ne min adam an samo shi ne daga babu kuma zai yi ƙarshe shi za ya ce kullum man alaiha fan duk wani wanda ke bayan ƙasa duk wani wanda ke duniya zai gushe zai tafi amma wa ya baka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ma'abocin girma da karamci ita ce za ta wanzu amma duk wani wanda ba Allah ba zai yi ƙarshe kamar yadda ya farko duk wani wanda ba Allah ba zai yi ƙarshe kamar yadda ya farko saboda ka ai kamar yadda misali in kai baka san farkonka ba kai baka san farkonka ba kai kawai ganinka kai kuma baka san ƙarshenka ba duka waɗannan ba wanda Allah bai nuna mana akan wasu ba idan an haihu jiya a gidanka ka san dai cewa wannan yaron da aka haifa maka dai ka san cewa shekaran jiya dai baya nan ka san cewa shekaran jiya baya nan idan an haife shi ne jiya da safe ko jiya da rana an haife shi jiya da rana ka san cewa jiya takwas na safe baya nan to karfe biyu rana da aka haife shi shine farkonsa mai yiwuwa shekaran jiya ko wancan satin ko wani abu makamancin haka wani dan uwanka ya rasu kai ka san cewa shekara da ta wuce kamar yanzu yana nan amma yanzu baya nan to yanzu Allah ya nuna maka cewa fa kamar yadda jaririn nan da aka haifa maka shi yayi farko haka kai farko kamar yadda wannan dan uwan naka ko abokin nan naka ya rasu yayi karshe haka nan kai ma kuma za ka yi karshe to amma shi shi Allah kuma bayi da farko bayi da karshe Allah bai da farko bai da ƙarshe bai da farko bai da ƙarshe shi yasa lam yalid wa lam yulad shi ba haife shi ba kuma shi bai haifa ba subhanahu wa ta'ala saboda ka Allah madaukakin sarki bai da farko bai da ƙarshe shi yasa Allah madaukakin sarki yake tambayan kafiran maka yake ce da su am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun Allah ya ce wai shin ko an halice su ne kan daga babu haka kawai aka samo su am humul khaliqun ko su suka halici kansu haka kurin ba wani wanda ya yi su kawai aka same su kawai ga su nan to ba haka bane a to in ba haka bane ku kuka yi kanku ba haka bane to in ba haka kawai aka same ku ba sannan ba ku kai kanku ba kenan akwai wanda ya yi ku shine Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun saboda haka Allah madaukakin sarki bayi da farko bayi da ƙarshe subhanahu wata'ala sai ce qadimun bil ibtida da'imun bil intiha la yafna wa la yabidu la yafna wa la yabidu Allah baya gushewa Allah ba zai gushe ba sannan kuma samuwansa ba zai taba yankuwa ba zai taba yankewa ba ai wala yabidu ai la yanqati'u baqa'uhu samuwar Allah wato wanzuwan ubangiji ba zai taba yankewa ba Allah ba zai taba gushewa ba sannan kuma ba za a taba samun lokacin da za a ce babu shi ba kamar yadda ba a samu lokacin da aka ce babu Allah ba hakanan kuma ba za a taba samun lokacin da za a ce babu Allah ba la yafna wa la yabit da kalman a wato alfana'u da alba'id dukansu suna da alaka da juna wajen ma'ana in an ce la yafna ya wadatar in an ce la yabidu ya wadatar amma malam ya kawo su duka biyu ne li ta'kidil ma'ana saboda ƙara tabbatar da ma'ana Allah ba zai gushe ba kuma wanzuwansa ba zai yanke ba babu ran da za a ce babu Allah kenan ba ran da za a ce babu Allah babu wannan ranar kamar yadda ba a taba samun ranan da aka ce babu Allah ba a sama da ƙasa hakanan kuma har abada ba za a taba samun ran da za a ce yau gashi babu Allah ba la yafna wa la yabid Allah yana nan kuma yana sama ya kewaye kuma ko'ina da iliminsa sannan malin ya ce wa la yakunu illa ma yuridu babu abin da zai faru a bayan ƙasa sai abin da Allah ya so dukkanin abin da ya faru to ya faru ne da ikon Allah maɗaukakin sarki wala ya kunu illa illa ma yurid babu wani abin da zai faru sai in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama wannan martani ne zuwa ga ƙadariya da kuma mu'tazila domin suna da raye cewa Allah maɗaukakin sarki abin da ya so shi ne dukkan mutane su yi imani to sai dai sai mutanen suka yi taurin kai da suka yi taurin kai sai aka samu kafirai a cikinsu ma'ana shine sun fita daga abin da Allah ya so ba haka Allah ya so ba ma'ana kamar sun fi karfin Allah kenan sai suka yi kafirci to wannan magana ce wadda take malduda qaulun maldud magana ce wadda ake take abun yarwa saboda ta saba makarantar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ya faɗa mana cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a wato Allahu akbar alqur'ani ya kai makura wajen balaga Allah ya ce walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya so la amana man fil ardi da duk waɗanda ke duniya kowa yayi imani in aka tsaya a nan ya wadatar kowa ya shiga sai Allah ya ce kulluhum gaba ɗayansu aka ƙara ƙarfafawa kai watakil wani bai gane ba har da wani da wani sai Allah ya ce jami'a jami'a ka yi kowa ya san ana nufin jami'i ne ai duka inda Allah ya ga dama da kowa ya yi imani Allah sai ce ma annabi afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini kai ne zaka tilasta mutane su imani ai fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kawai kai wa'azi kai ba turo ka tilasta su ba illa man tawalla wa kafara fa yu'adhibuhu Allahu al'azab akbar wanda ya juya baya ya kafulce ma Allah ya gamu da Allah Allah ya masa azaba azaba mai girma amma dai babu wani abin da yake faruwa sai da izinin Allah to sai dai a nan akwai ɓangarori guda uku ɓangarori guda biyu ɓatattu ne ɓangare ɗaya su ne shiryayyu kamar yadda kullum muke ambatawa su ahalus sunna Allah ka sanya mu cikinsu ahalus sunna akan duk abin da aka ɗauko suna zama ne aƙidarsu aƙida cewa su ɗiya tsaka-tsaki ba sa kore abin da Allah ya tabbatar ba kuma su wuce iyaka wajen tabbatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ɗin daga suna tsayuwa inda Allah ya tsaye da su to anan sai aka sama waɗanda ake kiransu da alƙadariya alƙadariya an kira su da ƙadariya ne li inkarihim alƙadar saboda sun kore ƙaddara su wai garin girmama Allah ne sai su ce a yanzu a yi kafirci a sha giya a yi zina a yi kaza kuma duka Allah ya gani yana sane kuma ya so a to Allah duk wanda kaga yayi kafirci Allah bai san yayi ba don da ga yayi zina Allah saboda su suna ganin cewa a ce Allah ya san wani zai yi zina kuma yayi kamar an wulakanta Allah ne su kuma aljabariya jabariya sai suka bata batan da suka yi shine sai suka ce duk abin da ya faru Allah ne ya so kuma ya kaddara faruwansa saboda haka in ka ga mutum na shan giya Allah ne kaddara masa ya sha giya kar ka zalge shi da Allah ya ga dama da ya sha zobo in ka ga mutum yayi zina ba laifinsa bane kaddaran Allah ce ta ja masa yi zina daga kar ka zalge shi saboda haka kowa ya abin da ya so kaga yanzu duka wayannan bangarorin sun bata to abin da ya kamata mu kula shine su ahlus sunna abin da suke cewa inna Allah shi Allah wa in kana yuridul ma'asi qadadan koda kuwa a ce shi ya kaddara ayi sabon Allah shi ya kaddara fa haula fa huwa la yuhibbuha wa la yardaha wa la ya'muru biha Allah bai son sabo bai yadda ayi sabo ba bai kuma yi umarni da ayi sabo ba bal yubghiduha hasali ma Allah yana fushi da sabo wa yuskhiduha wa yakrahuha Allah yana kin sabo Allah yana fushi da sabo wa yanha anha Allah yana hana a saba masa al-imam ibn abi al-hizl yace wa hadha qawlu salafi qatibatan wannan ita ce maganar magabata fa yaquluna abinda suke cewa shine ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abinda Allah ya so ya faru shi zai faru abinda Allah bai so ba zai faru ba ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال malam ya ce saboda haka ne malamai fiƙi suka yi tufaƙi cewa inda mai rantsuwa zai ce wallahi la'af'alan na kaza in sha Allah ya ce wallahi zan yi kaza in Allah ya so lam yahnas idha lam yaf'alhu wa in kana wajiban aw mustahabban ba za a zarge shi ba in bai aikata ba babu wani abu a kansa ko da ko wajibi ne ko mustahabbi ne walau qala idan da kuwa ya ce in ahabba Allah hanasa in kana wajiban aw mustahabban yace in Allah ya so domin akwai sha bambanci tsakanin almashi'a da kuma almahabba almashi'a shine kaddara abun ya faru almahabba kuma shine shin Allah yana son kaza din ina fatan muna fahimtar bambanci shi yasa akwai bambanci tsakanin irada diniya da kuma irada kauniya irada diniya da shi ake kafa hujja wajen yin abu ko barinsa shine tsari da Allah ya saukar na shari'a cewa yana son kaza da kaza zai faru baya son kaza da kaza to da su ake kafa hujja me yasa kai kaza Allah ya ce me yasa ka bar kaza Allah ya ce amma irada kauniya cewa Allah ne ya kaddara kaza ya faru to nan kuma ba a kafa hujja da shi wajen yin aikin banza ina fatar mun fahimta ba a kafa hujja da shi ba a kafa hujja da shi domin ai kamata ya yi ka tashi ka je ka rungume ta transformer tana bombin ka rungume ta me ya faru ya za ka rungume ta transformer ka ce ku banni in kun gabar rungume ta ba Allah ne bai kaddara ba in Allah ma ya so ko na rungume ta baran kone ba in Allah ya ga dama sai ku ganni na sa hannu a cikin murhu kuma ban kone ba zai yi kaga yayi alaman Allah ma ya kaddara ka kore din shine ka sa hannu a ciki to alamar cewa Allah ya kaddari yayi maka azaba a lahira shine ka ganka a cikin sabon Allah to an kaddara maka azaba a lahira kenan to saboda haka ba a kafa hujja da abin da Allah ya kaddara kauniya wajen yin aiki na biyayya ko saba ma Allah ana yin ana kafa hujja ne da abin da Allah ya kaddada shi shar'iyya ba kauniya ba shar'iyyatan abin da Allah madaukakin sarki ya ya kaddara to shi yasa zaka ji wannan kalman irada irada irada tana zuwa da yawa a cikin alkur'ani wanda zamu tsaya akan wannan gabar darasi na gaban Allah ya kai mu za mu tashi akan ita wannan gaba din gaba ta bakwai wala yakunu illa ma yurid abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada insha Allah ta'ala abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته